أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس sha uku ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya da darasi na ɗari da takwas ko za mu tashi darasi na ɗari da tara babi na ɗari biyar da arba'in da tara hadisi na dubu ɗaya ɗari da hamsin da shida ɗari biyar da arba'in da tara babun idan arsala rajulan ila rajulin fi hajatin fala yukhbiruhu babi ne da yake magana akan cewa idan arsala rajulan ila rajulin idan mutum ya aike mutum zuwa ga wani daban fi hajatin dan wata bukata fala yukhbiruhu to kada ya zantar da shi kada ya ba shi labari misali mutum ne zo gurin aiki ko ma'aikata ko gida sai aka ce misali da aka zo nan kawai mun zo za mu fara karatu sai muka ga ko malam umar ji ne rike da kayan rikodin ko malam usman sai a ce ina wani ana neman sa akan matsala kaza ba memory ko kuma babu abin rikodin din to sai aka ce kai wani malam Muhammad je ka kira shi to idan kaje kana ka baki labarin cewa ai ana neman ka ne akan memory kawai yaya me ya faru kawai sai aka kira ka to shine balan ka kuma ba haka ake yi ba ko in kai sun ka kwashi ka ga ai wallahi kaza kaza yawa hadda daga to shine Allah ban malami mana babi akai cewa idan idan wato mutum ya tashi aika mutum ka aike shi aka aike ka to kada ka baki labari shine fala yukhbiru fi hadin din fala yukhbiru to ka ji za mu kace adabi ce ko ba din yanzu mun zo karshen littafin za mu ce littafin ya kace gida uku ne na farko daga babi na 1 zuwa na 54 akan martaba iyaye yake bayani daga 54 zuwa 85 a magana akan haƙoƙin makwabta da sauran sauran kuma daga 82 zuwa ƙarshe da za mu yi saura kaɗan a gaban littafin za ga hadisai dubu ɗaya ɗari biyu da wani abu yanzu muna dubu ɗaya ɗari da hamsin da shida bai ba biji hamsin da wani abu a gama ba to saboda haka shi kuma gaba ɗaya yana bayani ne akan tarbiyya ta yau da gobe wanda ta shafi komai da komai to sai yake قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن زيد بن اسلم عبد الله بن زيد بن اسلم قال sun yi sabani a kansa kamar yadda ayyul madini ya ga a baki da yake cewa ga ibi ne ji a gurin sa amma ibnu sa'ad yana cewa wato ko shakka babu a wato amintacce ne ya rasa shekara ta ɗari da sittin da hudu bayan hijira da shi ne ke cewa na aliyu daga mahaifinsa an jaddi shi kuma da kakansa kale yake kale ne umar umar kan kada yake da ni za a santuka ila rajulin duk wanda da ra'ayi da ka zuwa gare shi dan ka kira shi ko dan wata bukata ba za ta kubirhu bima arsaltuka ilayhi kada ka ga ya mar abin da na aiko ka da shi zuwa gare shi kada ka ga ya mar fa inna shaytana ya'idu lahu tidba domin ke dan zai tare da makarya kaga yanzu idan zai zo kafin ya zo sai ke dan ya ga ya mar me zai ce don ka ga ya mar dalili an gane ko shine ya'idu lahu tidba dan inda zalik yayin haka kawai da ke ka sani ko ka sani kawai za a kira ka domin ka gaya mai dinkan ya zo ka je a kan abin rikodin ko a kan mukullin inji kafin ya zo zai shirya ne zai faɗa haka ne yana zuwa zai fito abin da yake gani da shi zai fita kawai amma an bai sani ba da ya zo ana yi mata tambaya ta dalili to kan ya yake za a gani domin a lokacin zai kirkiri karya ko ba za ta zauna ba da wannan shi ne نعم ما يجي بابي نجبا نجري بيرد همسن باب هل يقول من أين قبل إن يا لك أنك كم سيارو كتنبيه بدأنا نجي فيما مدني بدأنا كتو duk da wannan yana da alaƙa da ga wanda wanda yake sama da kai amma yaro dan kanin gare goda ya tafi yawo za ka iya tambaye sa ba komai ko shugaba ya tambayi wanda yake karkashin sa wannan da sauki amma kawai ba dan jiya ba na baba kace mutum daga ina yake za mu ji an gane ko saboda haka ba za ka ce mutum min aina aka bar ba kawai kace daga ina kake kana hadathana Hamid bin Umar an Hammad bin Zaid an Yanki bin Mujahid kana kana ikrau an yahidda rajul nazara ila akhihi ya kasance yana wato yana kin ya ga mutum ya tsira mutum ido mutum ya zo ka tsira masa ido mutum ya tsira wa dan uwansa ido aure ya ba uku basarahu ko ka bibi da kallo idan ka wani ayi da yin yamin ke daga gurin zama kai ta kallon ka aure ya tsalu min aina ji da ko ka ce daga ina ka zo wa aina ta ga kuma ina za ka ba a san wannan gaskiya eh tambaye kwakwa amma dan ka ne ko wanda kai zai ji ba komai kaga mace matan gidan ka ba ta kafa wuta da wannan ba ta ce ai annabi ya hana tambaya ta dauko ba ya ji za ta fita ce ina za ki ai annabi ya hana a wannan ai bai zauna ba dan dole ba a tambaye ta ko yaro zai fita daga gida ce ba za a tambaye shi ba a قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد قال مررنا على أبي ذر بربضة موجد زي كده أبو ذر توجه أبو ذر بربضة وأنا قوي بيقوبة da mun ya faɗa wutar da gibari shi ne wanda annabi ya ce zai rayu shi kadai ko zai mutu shi kadai a dan shi kadai a wutar da gibari jin dubbin jinada wanda kun ga shi a cikin abubuwan da yana da abubuwa na daban shi ne da ka ajiye kuɗi ya shekara ba in ka ajiye kuɗi ya shekara ka yi haramci dalilin da wallazina yakni wallazina yakni idan yakni zuna zaba wal jibba wala yunfiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim wanda shine dalilin sa kana aje kudi yanzu ana ma ana ba ku je suka je kai siyayya gaba ɗaya sauran karaba shine Usman dan Affan ce ka gaba wa Allah wannan abin da ka fahimta gaskiya ba za ku dini ta da mutane ba ko ba can bayan gari kai zaman ka kai kadai saboda san tsayin sa sai ya koma da ba yace da wa annabi ya ce kaza kaza kaza akan ka kaga da yaji shi kadai ya rayu a tafi da matarsa ko da iyalinsa lokacin da ya rasu matarsa ta fito ta hango za Abdullahi dan Umar sun dawo daga aikin hajji take da Allah ya taimaka mata su suna zuwa da ji wannan ai Abu Dhar ne sadaka rasulun kare suka yi wanka suka kintsa shi ko kuma suka yi masa sallah suka binne ta wanke abinta an gane ko ba ne mutum to sai yace a to shi ne yake cewa fa kala min aina kabaltum daga ina kuka dawo kullu min makka sai muka ce daga makka ka ji ko ne ni lokacin da ya rasu yake nan yana raba ga din sai ba da su ba aw min al-bayt al-atiq ko kuma daga daki wanda yake da daddan dakin Allah daga nan kuje kala hada amalukum sai yace wannan shine aikin da ya kai ku kullu sai suka ce kwarai kuwa shi ya kai ba abin da ya kai mu sai wannan in ji malam jini zubaidi cewa abin da ya kai mu kenan mu je dan mu wato mai mai yi aikin haji shi wannan babban wato haji ne da sai na ali shi wannan malam jini zubaidi an gane ko yayi ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud shi ma kuma ɗansa yayi ruwaya daga gare shi ibnu ibn ya ambace shi a cikin sai ya ambace shi to sai yake cewa a kulla na an muka ce yi kana ji ce amma ma ahu amma ma ahu tijaratun wala bai'un babu wani kasuwanci ko abin siye da siyarwa ba shi tsire ya kai ku ba a tare da shi akwai abin kasuwanci ko kuma na siye da siyarwa kulla na sai muka ce a'a kana ji ce tsari da amana to ku gode wa Allah ku bada sabon aiki abin nufi kar ga faran lahu lakum dunubakum tun daga aikin hajji kuke man hajja falan ya walam yarfus walam yasuk raja'a ka yawmi waladatu ummu sai bayan musu albishi cewa a ai kar ga faran lahu lakum jami'a dunubikum gaba ne zurban ku Allah ya gabanta muku su istani kul amala shine wato ai fabdaru amalan jadidan ku fara sabon aiki saboda haka kun yi babban nasara babu manista ma ila hadisi qawmin wa hum lahu karihun babu da yake magana akan wanda yake sauraron zantuttukan wasu mutane al'ali ba ta so in za mu kace duk wanda yake haka waya an ka bude wasu suka ji baka kyauta ba domin duk wanda yake waya ka'ida in kuna yi tsammanin da kai kaɗai kake yi sai dai ka gaya ba ba a rikodin ba a zaka a hankali sai dai wai kamar da kyauci kuma ya san a haka take da ba ba a yi sai an buɗe yawwa da sauki in ko bai sani ba ka ce to ana jin ka ba ko ka bar gurin cewa na za a hankali ka'ida kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي من صور الصورة دول يتسك ولو وتو يزو يتسك عجي كوي وانتي شيني أي ذوي الأرواح هوتنا للكدا واتو واتو ري بند هوتن بشي أكوي دي ابن عباس جبنا فإن كنت لا بد مثلا شجرة أو ما لا روح فيه يجي كل با أن ينفخ فيه za a tallafa ma rana a kiyama a ce buta masa rai wannan sassaƙen da sassaƙa wa kuji wannan nan sai amma azaba a kai walan ya kuka fi bi zai hura masa rai ba duk kunkin da mutum ya sassaƙa ya zai hura masa rai in yi saba wa man ta'allama duk wanda ya yi karya da mafarki ya ce ya ga annabi ko ya faɗi wani abu alheri ya zo ya karya da shi to shi ma kun san wani suna yi kulli ba an yi haƙi da bai da shari'a da ta yi za a tsora macewa lallai sakamakon azabar da za a bar ranar alkiyama za a ba shi gashi filin gashi guda biyu a cikin sauri haka annabi yake wa uziba kuma za a gafta da shi ko za a ga wanda baya jin kunya ko a waka ko a fili yake ya ga annabi mu dai su je gina Allah ya masa rahama a wata rana wani ya je ya sallama da shi ya ce ya yi mafarki da annabi annabi ya ce ya ba shi riga riga da ya fito to yi shi mutum ne yake wai annabi ya gaya masa cewa budi su yake ya baki rigar da ya fito da ya shiga gida ya ce annabi ne ya gaya ma yake ya shiga gida ya ɗauko wata riga wadda wato irin mai tsohon aikin nan tsohuwa ce riga ya ɗauko ta kasuwa ya bai ya ce ba wannan ba ya ce sabuwa zai bai sai ya ce kace annabi ya ce ba ka wanda na fito yace wannan na fito domin da ita na je ingila ke kara ta Allah ita na fito duk cikin kaya na yace wani sabuwa ne ba sai yace ki je ka koma annabi ya kuma kama kuma yin mafarkin da annabi ya gaya ma a baka sabuwa sai na baka shine wanda yawa sai akwai wanda annabi ya ce wanda na fito yace kuma wannan na fito ko shakka ba ku da yake an sabuwa ya san an samu wasu sabuwar akadara shi ne yake wai sabuwa ne wani yake to ka koma in ka koma barci in ya gaya ma ba ka sabuwa zan ba ka shi ne dawo wata ne ba kuma dama karya ce karya yake to ba a so mutum ya mafarki duk wanda ya mafarkin karya musamman da annaba ne salatu wasalam ai ba zai shiga shi aljanna ba Allah ya kiyaye yace ya ga annaba alhali bai ganshi ba ko ya karya jarumta ya ce shi ke rizi ne dangi annabi ne an shiga wani yanayi kuma walan ya haƙi da bai da ba ba zai iya kulle su ba wa mani shama a ila hadisi kauni duk wanda ya saurari zancen wasu ya tsiro da gini wanda ba ka so a ji suna gujewa ba ka so kowa ya ji to sai yake ne shi kuma sun ba bi uzunaihi al'adat za a kwarara masa al'ada ai a rasasul muzab na kakkiyar dalba a cikin kunnensa shine a rasasul muzab na kakkiyar dalba ita za a jima ma a kunne tunda ya saurari zancen mutane ba su so ya ji ba Allah ya kiyaye babul julusi ala sarir babun da yake magana akan zama akan as-sariru wato shine karaga ko karaga wato irin irin gadon nan da na sarauta da ake fito da shi a zauna a gefe to sai yake kala hadathana Sulaiman bin Harbi kala hadathana Aswad bin Shayban kala hadathana Abdullah bin Mudari Sika ne shi ma wannan Abdullah bin Mudari sai Ali al-Aryan ibn ibn al-Haytham haka yake ko yawwa kala wa fada abi ila muawiya wata rana mahaifina ya tafi a matsayin ayyuka zuwa ga muawiya wa da gulamun ya tafi cikin ayyari zuwa ga muawiya ina yaro falan ma da kala alaihi kala yayin da ya shiga gurinsa yana shiga gurin muawiya sai ya ce marhaban marhaban sai wani kamin dinsa marhaba marhaba wa rajulun qa'idun ma'ahu ala sari wani mutum na tare da shi akan wannan karagar قال يا أمير المؤمنين ya kai shugaban mumine man hada alladhi tarhaba bi wannan da kake cewa marhaban marhaban waye kana ce ji hada sayyidu ahli al-mashriq shine shugaban mutanen wato gabas gaba ɗaya gabashin larabawa da kake gani gaba ɗaya shine shugaba wa hada al-haytham bin al-aswad wannan kuma shine haytham dan aswad kullu sai nace man hada sai nace waye wannan kalu suka ji hada abdullahi bin amr bin al-as shi kuma wannan da kake tambaya ne Abdullahi dan Amru dan As ne yana jin sunan kultu lahu sai ya aba fulan ai ya aba Abdurrahman ya kai baban wani min aina anta minhu min aina ya khuruju dajjal kai da ina din dudan ya fito ka ji wata tambaya ko inda ya ji malami ne yazo to bari ya mata tambaya da abun annabi babban malami bari ya tambaye da ina dudan zai fito ka ji ke mara aitu ahli baladi as'ala an ba'idi ban taba gani wasu mutanen gari da suke tambayar abin da yake nesa ba to ga tambayar dujan kamar yaro ne zaka fita yake abin jo ka jo min jirgi kai ma ka san abin yayi nisa jirgin sama ya zai iya shi ma uban bai bai da shi wannan da kai to a tambayar abin nesa ke jirgin ba ba wai mai nawa dan yara a'a na sama da yake da riya shi yake so ka jo ba to kamar wannan tambayar ce abin da yake nesa wala asruku lil qarib asraka lil qarib ba ta irin mutanen da suke barin abin da yake nesa ba min hali baladin an jami'u fiye da mutanen da ke garin da kake cikin sa abin nufi mutum ya tambayi abin da zai amfane shi abin da zai iya yiwa wanda za ka same shi a kusa sun magana shi yake ya kuruji min arzin iraq ya ce to zai fito ne daga ƙasar iraki kaga ya je yau kansa garin da yake ciki a nan da zai fito a Iraki za ki ga jari wa nakli ma abokiyar bishiyu da dabilai shi ke nan zance ya kare shi da duk lokacin da za ka yi tambaya tambaya abin da zai ma amfani la ta tsaro an aiki ya in tubra lako ta tsoko eh قال حدثنا يحيى وعن ابن يحيى ابن معين kenan fa. shugaban masu jari da ta'adil haka ce ke wa imamul jari wa ta'adil an gane ko an haife shi shekara ta ɗari da hamsin da takwas bayan hijira eh babansa an ce mai kuɗi ne domin sai da yaban masa alfu alfi dirhami wa hamsina alfu dirhami lokacin da ya rasu alfu alfi dirhami dirhami wato dubu sau dubu biliyan ɗaya kenan eh wabon tsaki biliyan dirham ya ban masa haka ya ban masa amma kun san gaba ɗaya kuɗin nan a harka hadisi ya gaje shi duka eh shi sa ya ali bin madini yake cewa bai taɓa ganin mutumin da ya yi rubutu irin yadda ya yi ne mahimmi ba bai taba irin mutum da yake ya aliyar madini dan saboda yawan rubutun sa akwai lokacin da ya kalli rubutun sa yake cewa duk hadisin da baya cikin wayannan littattafan to na karya ne kaga kantin ke ya hadisin da eh ya shiga ya fita duk hadisin da kaga baya littattafan nan yake to na karya ne haka ya faɗa to an ce kuma mutum ne rabbani babban malami mai yawan bauta ga Allah madaukakin sarki sannan hafizu sabutu hafizu sabutu wannan ba ya buji UN da to da waye da waye duk wannan tashi sun da duk dalibin hadisi ko malam hadisi ana cewa da hafizun su sai ya dugo hujja kaza to sun san cewa kankeri kamar a cikin sojoji ne a ji aiwa da general ne kaga ba za su yi wasa da shi ba ko to kuma hadisi ana ce wa mutum hali da raka da ana alhafi ibn hajar al-asqalani ba a sai da wannan tashin da ya rasa shekara ta ɗari biyu da talatin da uku bayan hijira an gane ko shi ne a wajen 23 ga watan zulqa'ada yana da shekara 77 a duniya eh 77 ba kwana goma haka suka lissafa eh kaga kace 77 ma yayi ya rasu a Madina kamar yadda kike faɗa amma wanka akan wannan matattakalar da mimbarin annabi alaihi salatu wassalam sannan karagar da yake zama akan ta aka dauke shi aka binne shi a makabartar bakiya ya haɗu da sahabbai da yawa an gane ko ko ce wani mutum kai yayi mafarki da annabi alaihi salatu wassalam ko kuma a ce shi shi kansa kafin ya bar duniya ya ja yin mafarki da annabi da sahabban annabi shi wannan bawan Allah na to shi ne yake cewa shi ne ya haibu da ma'in ko قال حدثنا وكيل قال حدثنا خالد بن دينار عن ابي العالية قال جلست مع ابن عباس على سرير ما له شيء من زون ابي عبد الله بن عباس كان كرجا gefen gado قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة نعم عن أبي جمرة شنو هو قال كنت أقعد أقعد مع ابن عباس لا نجد من زماني ده عبد الله بن عباس فقال يقعدني على سريري يلا زونة دني أكن كرجل فقال لي وترانا فيك دني أكن عندي كذا zo ka zauna a wajena kawai a ta ga an laka samun zan sanya wa albashi min ma ni daga cikin dukiya ta ba kam to inda hu jarai na zauna a wajen ta tsawon wata biyu kun san su a nan lokacin in albashin ke kai kai wani level ko to albashin shekara ake baka ta shekara guda a zamanin in dai kai wani level a mataki level kaza to sai a ce an kawaji na shekara idan sai to ba ba wanda mutum ya ga yadda zai biyo kaga an ce mutum ka yanzu yan arzikin nan inda haka ake mutum zai damu sai dai damu da karatun cewa mutane yara ba ka karatu kawai amma da yana da abubuwan da zai yi amma ka nan shekara guda gwamnati ta take asara to sai a baka nan shekara guda kaga mutum yana da abin da zai ta juyawa ya kasuwanci ya zo ya harka har ya rika jewa kayan ɗalibai ma قال حدثنا عبيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار ابو خلدة قال سمعت انس بن مالك وهو مع الحكم امير بالبصره يجي هنا قال الحكم امير بال امير بالبصره شيء جابور a basra lokacin على السرير يرى كان كرجا يقول يرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد النبي يا كان الدين أنا كان الزابور أنا يرى يرى سنة يصلى صلى أذان sanya ya ce yake baya yin a tsananin zafin wai za ka hana albarzu bakkar isala amma in ganye ya ce lokacin ba damuwa to da wura ake sha biyu da kwata da ishirin an yi sallah aza misali kenan ai ko in kuma ba nan ba zai a jinkirta a kada ɗaya da rabi ɗaya da kwata in kuna yin sha biyu saura ko ɗaya saura ne sai a kai ta ɗaya da rabi har abin da ya kama da haka wannan shine fikihu ba ba wai dukkan time ake ake shi kenan har ila yau da kiyama da karbe sai zaura kuke zalla kullum a ya kamata a gane cewa karatu kuke amfani da wanda lokaci yayi kasa ba a zaji sai a zako ta bi da ajin za a ji wata ran kun tada kun kira zalla dai da yin da jiyar da rabi ai zalla wani lokaci kuma a ji kuma da ka da minti goma mutane za su gane ba son zuciya ake yi ba karatu ake yi yawwa kuma ba siyasa ba an gane ko eh قال حدثنا عمرو بن منصور في wannan ibn ibad ya ambace ya rasa a shekara ta 2015 عمرو بن منصور قال حدثنا مبارك قال حدثنا حسن قال حدثنا انس بن مالك قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سريره na shiga gurin annabi alaihi salatu wasallam yana kan karaga marmuri wanda aka shifka bi karikin da wata igiya ta haka za a yi misala kenan karkashin kan annabi alaihi salatu wasallam akwai wani filo min adami na fata an fi wa alifun an macice da ganyen dabino zangar da dabino abun maimakon auduga wannan abu aka cuta la haula wala quwwata illa ba baina jildi wa baina sariri taubun abin da yake tsakaninsa da wannan kaga ai kuna gane wa irin wannan dan garin da ake yi wanda za ka ga wanda za a ke hutawa akai wanda za ka kawai sassa ai ta haka haka an masa dan to irin sa saboda haka abin da yake ba ka diba shi akan wannan igiyar ba kawai mayafi ne shine taubun mayafi aka dora ba wani abu mai laushi dan annabi ya wuce ki laushi na soso kada kana alayhi umar sai na umar ya shigo fa baka yana shigo a jefa da kuka da yasa umar kuka saboda ya ga irin yanayin da yake ciki an gane ko ya ji ga danya jin ciki da duk lokacin da annabi baya jin daɗi kullum zai ga na umar ya zo duba shi kawai da ya shigo sai ganka a wannan yanayi a wata ruwa ya ce da yake bi a ji an ta wa ummi fa kana da wannan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake da shi ba ya ce ka ya umar me yasa ka kuka ya kai umar sai annabi bai ma kawo cewa wannan abin ya gani ba ya tambaye shi me yasa ka kuka kana ce ki amma wallahi na rantsi da Allah saurara na rantsi da Allah ma abu ki ya rasulullah Allah akuna a'lamu annaka akramu ala Allah ba ba abin da yasa da kuka ba ina yin kuka bane da kan cewa ba kai ne wanda ka fi kowa karamci a cikin al'umma ba gaba ɗaya duk duk cikin halittu ba ba wanda yake kuka ba ni kisira ba ina kuka ba ne da ni cewa wani ya bisa a kisira a ka fi kowa a kisira da kansa bau ma ya yi jari nan ne ko yawwa sai ce amma wannan wato ma abu ki ya rasulullah Allah a kuna alamu annaka akramu alallahi min kisra wa kaidar ba ina kuka bane da kan cewa wato na san cewa kai ne ka fi daraja fiye da mutanen kisra da kaisar ba ba ina yin wannan kukan bane a ba ba ya yi jami wata ruwa ya yi tani amma ba kisra da kaisar domin ce kisra da kaisar duk tashi ne na sarakunan lokacin kamar sarki yawan barna ne lami kan adamawa ta duk wanda yake akai haka ake kiransa to shi ba haka za ka ce kisra kai gar ko a ce wato me ake jirauna kan shi ma ai ba sunan sa bane jirauna title ne shi ma an gane to shi ne yace bau ma ya yi jani shi ma ya yi jani shi yace suna nan suna rayuwa cikin daula an gane ko cikin daula a bi ma'ana bi tambayi wal ifai suna cikin daula suna sai kuwa da yawa ina duniya na duniya wa Allah ya rasu da na bil makanin da bi ara yace kalli gurin da kaje ya ma'aikin Allah ya kalle shi saboda a wata ruwa ya zai nuna in ya kwanta a majin fudin ba ta tattara su domar a jiki fakalin da bi sallallahu alaihi wasallam sai an gani ce amma tarda ya Umar kin baka yadda ba ya kai Umar an ta kuna da umar duniya wa lahirar akira su su zaɓi duniyar mu kuma lahirar tamu wannan bai yi ma ba kulki bala ya rasu lallafi yake haka ne ya ma'aikin Allah kada ce ce bari na huka zali sai ce to sha'anin haka yake su je can su ta duniya mu kuma lahirar tamu ce gaba daya duk da cewa ba laifi bane Allah ya ma dama kamar Allah kamar yadda ibnu hajar ya haɗu da wani bai yahudi ya zo cikin talauci shi kuma yana kan sai ibn hajar a tajiri kwarai kuwa da zai karanta tarihin sa gani a tajiri ne ga hadisi ga kudi eh ga sittin ga sittin ga sittin eh duka Allah ya baki saboda haka sai yake sai sai bai wuce yakan je je tsara ma ido sai sai yake ba Allah ne baro yake kawai kun ce saboda ya ga hadisin a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir yake an ya gwada lamarin nan aka yi yake kuna cewa annabin ku ya ce a duniya ta jin al-mu'min wajen nasir kafin ya ce kwarai ku yake to kalle ka kalle ni sai yake to bawan Allah ya abin da ake nufi shi ne kaga wannan talaucin da dan ka a ciki da ta tsari kayan da kake ciki yake yake to ana nufin kaɗan ne idan baka tuba kawo Allah ka shiga aljanna ba akan talaucin da za ka haɗu da shi a wutar jahannama yace ka ga wannan annabi da ga ganna yi da kaya masu kyau da kaza da kaza yace to kaɗan ne idan na bar Allah da mutu akan haka akan abin da za a bani aljanna sai yace maka yawa shi da za ka ji wasu malaman su wani jinin awam riga uku yake za a rana in ya tashi da safi ya yi wanka ne da riga mai kyau idan ya dawo bayan azhar ya zo sai kuma sa wata idan ya zo bayan wato dab da magarba zai kuma sa wata sannan ya zo kwanciya bacci ya sa ta bacci kuma riguna hudu a rana kaje karin da ne su bin sa'ad eh da ibn kuzaima shi ibn kuzaima ai biloniyan gaske ne wani lambu ne da shi saboda gurin da a gidan da ake karatu gurin da ake karatu in lokacin zafi ne daban in sanyi ne daban akwai lambun da za a shiga ku ci ku ja hali an bari a ku tashi ba ku ta lemu ku yi kaza in lokacin zakai ya raba muku sannan ku tashi ku ba ni sai ku tafi haka ibn kuzaima ne Laifin bin Za'ad kuwa kowa ya san cewa zai yi tafiya wato jirgin ruwa uku yake yi ɗaya suna ciki ɗaya iyalansa suna ciki ɗaya kayan abinci kawai raba jama'a ake ɗaya shi da iyalansa ɗaya ɗalibai ɗaya kuma kayan abinci ne kawai gaba ɗaya kamun ya dawo duk ya raba da shi sa aka ce duk da wannan dukiyar da aka baya zaka mun san dalili saboda kuɗin baya zama suna zuwa biloniya ne na gaske amma kuɗin sa baya ba sai ya shekara ba to ba ta shekara an ce a jari hudu a layi da haulu ko to to ba sai sun shekara ba da turobi yawan su wata rana wani kyauta da ya tura in ya ji malami ne kai a gari da ma shi goma ta arziki miliyan of naira a yanzu sai a ce a tura masa miliyan hamsin ya ci gaba da koyar da hadisi haka kawai kana garin ku zai turo ma da ita wane mutum wata ran wata kyauta da ya tura imamu malik shi kansa ya yi da kyauta min yawan gaske yake a cikin wannan karantar da hadisin muwatta to kaga wannan duk ba laifi bane za a gaya ma kuma ka zo wanda kuma ke dan tsinin a gaya ma dan godiyo buhun algarara ya rika dinkawa yana zawa saboda shi akwai ɗaya ne cikin saboda daga nan da dan godiyo zabu jagoranci kudin gwamnati bai taba shiga hannunsa ba baya mu'amala da shi ba ruwansa ne baya mu'amala da shi kwata kwata to wannan da yana nuna in Allah ya hore ma za ka yi in dai za ka bi Allah da dukiyar ba laifi bane shi dan bodiyo sai da yakin dalilan sa ba na goje wannan saboda a lokacin tura suna ta surutan magana cewa duniya ya zo ne ma yace to bar a ba su mamaki shi ta hayyabar duniya kuma mamakin sa suke to wannan shi ne dai mutum ya auna ya gani in dai dukiya ta halarce ba laifi bane illa dukiya ta zama haramun kawai an gane ku yawwa Allah ba mu halal to shi ne yake cewa a kuntu bala ya rasulullah sai ce sai ce haka ne ya ma'aikin Allah fa innahu qala fa innahu kadhalik haka ji alin yake قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال ana abi rifa'at al-adawi shi wani abu rifa'at al-adawi an ce tamimi tamimu bin asad sunansa wasu ma da suka ce abdullahi bin al-haris an ce da cikin wato masu fasaha na sahabbai fusaha'u sahaba ba fasaha magana Allah mata hukun sarki ya hore masa a can basara an kashe shi a Kabul ina kenan ga Afghanistan ko yawwa a shekara ta arba'in da hudu bayan hijira to me faru sai ce ta ni ta aiki ila annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana na je gurin annabi wa huwa yahdu yana hutuba fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah rajulun garibun da'a yas'alu an dini yace ni mutum ne bako mutum ne bako da yazo yana tambaya akan addinin sa kaga yayi karin bayani bako ne yazo yana tambaya akan addinin sa la yadri ma dinu bai san me addinin sa ba ba akbara ilayya sai annabi ya fuskanto ni wata raka kudu ban da wuya bar hudu bai ya sako gurin sa fa uji bi kursi yake sai aka dauko kujera aka kawo annabi alaihi salatu wasalam khiltu khiltu bi ma'ana zanantu ina tsammanin cewa ni kawaimahu hadidan kafa kuwan kujerar karfe ne yake ya dauka kafafuwan kujerar na kalbi ne قال أبي أمام الرواية جاء وراه حجبا أسود yace ina tsammanin ni kun wannan ina ganin ba na karfe bane yace ka ga gode baki hasaba hu hadidan da yayi tsammanin wato shi kuma karfe ne saboda tsawon dadewa ne an gane ko dadewa ne ta sa kawai ya koma baki shi ka ba amma ba karfe bane فقعد عليه يزون أخيه فجعل يعلمني مما علمه الله الذي يلقى قوي بني دجتي أبن الله يسند لي ثم أتم خطبته آخرا دكالجي بأن يقوم يقوم يسيق بل خطبته shi ne ba da yake ba da ɗaya ne cikin fiki wuce nan cewa idan mutane suna da fahimta yanzu ana cikin huduwa da ba mu je rujiya musulunta in dai musulunta zai yi to tsayawa ce ko me a musulunta zai dan kar ya mutu ba ba shi kalmar alkhairi ba an fahimta da kyau ko yawa ko wani ya zo da bukata inda akwai fahimta ka gan kai irin wanda yanzu a cikin masallaci sai ka ji da media kuma duk wajewa ga ya baka wallahi ka tabbo yanzu kawai ka saurari wani ku gama abubuwa ka koya ma ahalari sannan ka koma misali ko ka gaya ma alkamin islam ka kowa kai ba ma akan mimbari ba ko aka ce wai liman ya tuna yana cikin hudu ba kawai sai ya tuna ai da yi kalla asuba ba ya manta sai ta koyi sallah asuba ya zo ku jira shi in ya gama asuba sai ya hawo ya tsora ko kuma aka ce ya gama hudu ba tsaf kafin ya tare sallah yake ku dan jira ni ya fara yin sallah to da kakashin wannan suka samu wannan da kyau na قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن موسى بن جهكان ko da haka mun ce mun faɗi wannan kama a baya shine dagaci dagacin gari shi ake cewa jihkan mun biya a baya kana yake aiki bin Umar dalitan ala zariri ala zariri arusin alayhi thiyabu umri wane mu yace naga Ibn Umar yana zaune akan karagar angon ya sa wasu jajayen kaya shi wancan yayin da muka wuce kudanzan da ya ji inganci ya yi gudu ma'ayin ne shi ne wani abin an karbo daga mahaifinsa wa ake nufi wakilu ya ruwaya daga mahaifinsa an imran ibn muslim kana ra'aytu anas jalisan ala ne. na ga anas dan malik a zaune akan karaga wa bi an idar bilayya ala al-ukhra ya dora sai daga cikin kababuwan ta akan daya babi na 553 babun idara a kauman yadda na zauna fala ya dukulu ma'ahu babin da yake magana idan ka ga wasu mutum biyu sun ware jiji suna magana to karka ta karka je gurin ka gane karka zauna karka shiga gurin eh in dai mutane suna ganawa to ba daidai bane wani ya zo ya shiga suna so kar a ji kowa ya ji zancen su wani ya zo ya shiga ba daidai bane قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا داوود بن كيس قال سمعت سعيدا المقبري يقول مرت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث لا تدري لا يودي لا wuce can ta gaban Abdullahi dan Umar shi da wani suna tattaunawa fa kuntu ilayhi ma sai na minke zuwa gare su wala kama fi sadri Abdullahi dan Umar ce dan ka da kirji na yadda ke a kirji fa gani sai ce la wajadta sulaymi yatahaddatha ni da ke ga mutum biyu suna tattaunawa fala ta kuma auma kada ka miƙe tare da su kar ka tsaya a inda suke wala tajlis ma'ahu ma kar ka zauna a inda suke hatta tatta azinahu ma har sai ka nemi izinin shi ne abin da ake ne har sai ka nemi izinin in ba haka ba kuwa in ka yaka kai haramci fa kullu sai nace asla haka Allah ya aba Abdurrahman asla haka Allah ya aba Abdurrahman Allah ya gyara ka ya ka akwai ya kai Abu Abdurrahman shi wancan mutum ne shi ga Abdu Abdullahi da Umar domin alkunya da gina Abu Abdurrahman inna ma da yauju an asma minkum ma khaira yace abin da nake ba da ina so da alheri ne da gare ku jisa nake turo kunnuwa da ko yi da mutum to kaga ai zuwa ke kaji alheri sai a zo a tsara shi bi ka ga yamu amma kai kuma mutum a gefe ai ba zancen ka bane قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الذكبي قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس قال من تسمع عند حديث قوم وهم له كارهون duk wanda yake kokarin jin zancen wasu mutane alhali ba sa so sai yake ne sun ba fi uzunihi al'ana za a kwaranya masa harakatu al-muzaf na kake dalba a cikin kunnensa wa man ta'allama bi ilmi ko bi ulmi duk wanda yayi karya wani mafarki kulli ba an ya kada shayira za a tsora mar azabin da za a yi mar a wuce shine za a ba shi filin gashi guda biyu a ce sai ya daure ba zai iya ba kuma haka annabi babu ne la yadda na ga isnani dole sani babu da yake magana akan wannan halin annahu li tahrim an gane ko yawa hali ne na haram kala dan wato kada wasu mutum biyu su rika ganawa dole sani ba tare da uku ba magana da ake shine kuna da ku uku kawai sai ku tashi ko biyu ba tare da kun ga da uku ba ku ware a gefe wannan haramun ne amma za ku gane ce da Allah wani dan ban minti kaza za mu dan gana dan kai ji wani abu kuna tare ko ku miƙe ku baki gaskiya sai ya ji wani abu domin zuciya wato ba da kai sai ya ji wani abu eh za ka rika gaya masa na ko a canza yare an san baya ji kawai a bada yare ba daidai bane duk ɗaya ne kam wannan shi ma ya shiga an fahimta da kyau ko amma mutane da yawa ne fa a ba in kun wani ba ruwan kowa ba wanda zai karbu domin waye zai karbu a ce babu قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثه النبي يقول su uku ne fala yatanaja ismani kada mutum biyu su ware duna salis banda na uku haramun ne babu idza kanu arba'a babu da yake magana akan cewa idan sun kasance mutum hudu قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال an gane ai Ahmad ko Sulaiman bin mai halal mai karya a gidanka dan da baya san karatu zai sako muku karya kawai tarara koko shi abin da yake yi kenan su kuma ɗaliban sun sahaban nasi wajen wallahi akwai lokacin da aka koda ana zama a majalisi in yanzu sai ne wuce je musu sallama kuma ba za a daina zuwa ba kullum sai an zo ɗalibin yanzu ne zai daina zuwa amma su kullum sai sun zo an koda kullum zai zo wuce su kawai ya sallama assalamu alaikum wata rana da yake ji ya koda kawai sai zo ya zauna ya zauna shi a cikin kaza dalibai kowa da irin tabi'a ta irin akaran barorin nan wani yace hadithna ya ya ya ya shekana kawai sai bara bare isnadi kala haddathana kaza ala isnadi kun sai bi ya haddathana hadisi ta fada in ya gama isnadi wani faɗi matani waje tsallake shi a tsani kala haddathana ana sun shifta ya ke faɗa hadisi sai wani akaran bayan yace ana zama da malam ai isnadi kawai aka ba mu yace to zo yana zuwa kamar zai ga kama sai shi kamun ma yana da dadi za ku gaske amma ka san saboda naki wata ran idan aka zo karatun malam ya yi fitowa sai a dabara a ce kuma sannan karya na hana a shiga domin akwai gurin karatun a cikin gida sai a ce wani ne sosai kundin bala sai a samu wanda gaske sai yaje idan yaje tsoka lokari ta biki duk sai a ruga da gudu a shige dan naci shi wannan ya yi sadaukar yau wanda shi a karatun su su shiga su debo an fito a biya ba shi kuma ba nan yaje sabon naci sai da kuka shigo sai yaje a diji biyu uku shi kenan a fita ne ka ji bayan da suke karatu can ana can kana samoran tinka imanin bukari yana da malamai dubu ɗaya da tamanin kai an je ka faɗi malaman ka kasa faɗa ko guda uku amma kana zagin wa'annan wa'annan abubuwan za duk ba haka suke wannan gwagwarmayar mu fa yanzu aikin ko sai dai ka je kurmi kawai ka bada dubu biyar a baka littafi ka zo ka biya ba abin da za ka yi duk an gama ba aiki wallahi ba wani abu da za ka yi an gama aikin da ya rage kawai yanzu mu biya mu rike mu fahimta shi kaɗai ya rage to haka wannan bayan Allah suka yi Allah ya saka musu da alkai to kaga yanzu da yake cewa ana wakaftu قال حدثنا عمر بن حفص لن يكو قال حدثني tunda babu ira kanu arba'a shi za mu daji babu da yake magana akan idan mutanen hudu ne ba su hudu ne قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش من دي كان اعمش با قال حدثني شقيق انا عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث الذي يقول idan ku uku ne kada mutum biyu su wari banda na uku fa innahu ya'zuruhu zalik hakan zai sa shi a damuwa sai ji to shine sai ta ta abubuwa ba shi kuma zai manta wannan abin da kuka yi mar ba an gane ko dan kuma da yake idan ka nu talata au aktar ake nufi dan kan mutum wato arba'a kai dan kan mutum hudu zuwa sama shine hukuncin duk zai gaba قال وحدثني أبو صالح أبو صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلنا وإن كانوا أربعة sai ce in su hudu ne baka ni sai ce la ya gauru haka ba zai cutar da mutum biyu man sun miki kuma ai gobi ne yanzu an ban mutum biyu su ba قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الاخر kada a kashe wato mutum biyu su munajaji su gana ba tare da na uku ba hatta ya samu dubin nan har sai sun takuɗi da mutane in kuna so ku yi wannan to koma cikin mutane da cikin mutanen sai ku tashi ke ko koma gefe an fahimta da kyau ko shi ne ka'ida ko ku sallama da mutane ku sai kun tafi a hanya ba tattauna shine hatta ya sani du'a a salata bi ghairihim kenan قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سالم عن ابن عمر قال إذا كانوا أربعة فلا بأس إن سهودي وباب لي to kun ga yanzu mun gama da wancan ladabin yanzu sabon wato shafi za mu shiga yanzu maganar zama za a shiga kuma zo dai na ga an nuna amma bari mu biya ko ɗaya ne ko biyu ana shiga wani sabon darasin babun idza jalasa ar-rajul ila ar-rajul yasta'dinuhu fil qiyam babun da yake magana akan magana cewa idza jalasa ar-rajul ila ar-rajul idan mutum yana zaune a gurin mutum wato yayin da zaka miƙe kuma ya kamata ka nemi izini kawai ba kawai ka miƙe ka tawo ba an gane ko yau kuna da rawa ne to zan tafi sai an jima kawai ba wai an neme ka a rasa ba kawai da wasu suke yi ina wani ai ya gudu ya tilale قال حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص بن ديار عن عن ابي بردة ابن ابي موسى قال ابي بردة قال جلست الى عبد الله بن سلام سلام عبد الله بن سلام original din kenan فقال سيتي إنك جلست إلينا وقد آل من الناس يا تو yace ka zo ka zauna a gurin mu amma lokacin tajin ne yayi fa kuntu sai nake fa idan shi ta ba fa ka fa kun kenan idan ka ga dama ka miƙe kawai fa ajba hu a ta bala galba sai ra ko shi har zuwa bakin kofa inda ya ga mu cewa zan tafi sai ba ko in ka ga dama tafiya ta bi kawai sai da rako shi har bakin kofa baji na kalce babu la yajlis ala arfi kam babu da yake magana akan in mutum zai zauna kada ya zauna a tsakiyar rana rabin rana ce ga rana nan rabin sa kuma a inuwa قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني كي عن ابيه حين حسين بن عوف وكما عبد عوف يسكي بلا انه جاء رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه ya zo annabi alaihi salatu wassalam yana hudu ba fa kama bi shamsi sai sai a cikin rana fa barahu fa tahawwal ila zil sai annabi ya ce baro ranar nan ka komo inuwa kaga ba ma je rabi ba kenan cewa in kana zaune cikin rana za ce wani koma inuwa ba saboda mutum sai dai yin vitamin B yake sha da safe wannan da ko amma ni haka wata tsakiyar rana sai a ce to koma inuwa za mu tsaya a nan za mu tashi babu da ake ba littafi ya fara tafiya gangara kun ga mun yi compensation karatun lafiya kuma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sababin ka madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ka tantinin zamani Allah ka kare mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ka ba mu damuna mai albarka kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sababin ka madaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ban mu da wato dabaru na kawo mu Allah ka ba mu shugabanni na gari mu wanda za su tausaya mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatina wa lati umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wa takaka wa tabaaka ya rabbal alamin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين